أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها مسلمي ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد هيو مناتكين باب من الشرك الاستعاذة بغير الله babi wanda yake bayani na daga nau'i na shirka neman tsari da wani Allah madaukaki a bisa kare mutum daga wata musiba ko alloba mun karanci abinda malam ya ce da ya sharha kan al-isti'aza ma'anar isti'aza sannan kuma faɗan malam da ya ce qauluhu ta'ala wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jin fazaduhum rahaqa shi ma wannan bayani na wannan gaba ta gabata haka faɗan malam da ya ce wa an khawlata binti hakimin qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك شما wannan bayanin wannan gaba ta gabata mun tsaya akan ƙarshen fada al'allama shekul islam ibn taimiyya inda yake cewa wa kad nassal a'immatu ka ahmada wa ghairihi ala annahu la tajuz al-isti'azatu bi makhluq wa hadha mimma istudilla bihi ala anna kalam Allah غير مخلوق قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك kina wannan a wannan gaba muka tsaya za mu tashi mu ci gaba akan magana ta al'allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala qala wa man dhabaha lish-shaytani wa da'ahu dukkan wanda ya yanka wa wani shaidan aljani wa da'ahu kuma ya roƙe shi wannan yankan bokaye domin bokaye da al'amari na tsubbu to za ka ga za a yi yanka kuma yankan wannan abu sa umarni na shaidan la'alla za a ce a yanka saboda aljani ya sha jini wa da'ahu kuma ya roƙe shi kan biyan bukata ta dukiya ce ko ta haifuwa ce ko ta mulki ne ko abin da ya kama da haka wasta'aza bihi kuma ya nemi kangiya ta musiba da shi wa taqarraba ilaihi bima yuhibbu kuma ya kusanta zuwa ga wannan shaidan da abin da yake so na yanka ko na shirka ko na barin ibada domin galiban aljannu idan za su yi wa mutum hidima to sai sun batar da shi in ma su umarce shi da abin da ya zamanto sabo ne na Allah maɗaukaki kuma babban sabo shi ne shirka ko kuma su umarce shi da barin wani abin da ya zamanto farali ne ko sallah ko azumi ko abin da ya kama da haka ko kuma su umarce shi da zama da najasa idan babu zancen bauta babu zancen bautawa Allah maɗaukaki musamman ma sallah shine malam yace wa taqarraba ilayhi bima yuhibbu faqad abada to duk wanda halin shi haka ne to tabbata ya bautawa aljani ko shedan wa in lam yusammi zalika ibadatan wa yusammiha istikhdama ko da dai bai ce ba bauta ce ko kuma bai ce ba hidima ce ka san ba sa so ce ai ana bautawa aljanna sai a ce ai hidima ce ake mishi to wannan ko da mutum ya canza lafazin bauta da wani lafazi daban to wannan har yanzu dai tana matsayin ta bauta wa sadaka kuma yayi gaskiya mal huwa istikhdamun min ash-shaytan la kinan wannan yayi amfani ne da shaytan kinan ya wa shaytan hidima fa yusiru man khadama ash-shaytan wa abidi sai zamanto na daga cikin wanda suka wa shaidan hidima kuma suka bauta mashi wa bidhalika yakhdumuhu shaitan dalila haka shi ma shaidan yake mai hidima ta bangaren biya mashi bukata na shaidanci lakin khadamatu shaitan lahu laysat khidmatu ibada aw khidmatu shaitani laysat lahu khidmatu ibada amma hidimar da shaidan zai wa mai bauta mishi mai mai hidima ba hidima ce ba ta bauta ta ɓangaren shaidan fa inna shaitana la ya la domin shaidan idan zai wa mutum hidima bai ya kaskantar da kanshi ya wohintar da kanshi ko ya ji tsoron wanda zai wa hidima wala ya abuduhu kama ya fa'alu huwa bihi bai ya bauta mishi kamar shi yanda wannan mai nema ya washe ɗan hidima yake bauta mashi. Ƙaunuhu mala ya ce, faɗa shi da ya ce, min sharri ma halaka, ɗan mazala sallallahu Alaihi wasallama da ya ce daga sharrin abin da ya halitta. Kala ibn al-Qayyim, ibn al-Qayyim rahimahullah yake cewa, ai, min kulli sharrin ina neman tsarin Ubangiji ko ina neman tsarin Allah da kalmomin cikakku da dukkan wani abin sharri. fi ayi makhluqin kama bi shar a cikin kowane abin halitta wanda sharri ya tsaya a cikin shi min haiwanin aw ghairi na dabba ne ko kuma wani dabbobi ne insiyan kana aw jinniyan mutum ne ko kuma aljani ne aw hama ko kuma dodo ko shaci hwadi can malam ya yi taliki kala alhamatu ما كان أهل الجاهلية يتوهمونه طائرا أو شبهه شبهه تتصور فيه روح المقتول لا تزال تنادي على قبره بأخذ بثأره بالأخذ بثأره yace wani abu ne wanda mutanen jahiliya suke rayawa suke kullawa a zukatansu na cewa tsuntsu ne ko wani abin da ya kama da tsuntsu wanda yake kamantuwa a cikin ran mamaci wanda aka kashe baya gushewa iya neman a shafansa a kisan da aka mashi bi akhdhi bi tharihi wa hiya khurafatun min khurafatihim abtalaha al-islam mala yace wannan na daga cikin shaci na jahiliya wanda ko kame-kame na jahiliya ko karyace-karyace na jahiliya wanda musulunci ya lalata. Wafi sahi ya zo a cikin sahi Bukhari, annan nabiya sallallahu Alaihi sallama kala, annabu wanda tsirayen Allah da amincin kara tabbata a garin shi ce, La aduwa, wala tsiyarata, wala hama, wala safar. Babu aduwa, aduwa shine tsallakar cuta daga mara lahiya zuwa mai lahiya. an kore wannan kamar yadda turawa suke cewa contamination mutum gashi baya da lahiya cuɗanya da mai lahiya sai zamanto mai lahiya ya kamu da wannan cuta manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce babu irin wannan amma ana nihin irin wannan babu cuta ta tsallaka daga mai cuta ta koma zuwa wani mara lahiya wannan bayya tabbatuwa sai da umarni na Allah madaukaki ba wai babu contamination kin ba ita akwai akwai in kana tare da mara lahiya mai yiwa wannan rishin lahiya ta kama mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirna fi musibatina wa khilfina khairan minha sai dai kuma wannan cuta ba za ta tashi ba daga wannan mutum ta tsallaka ga wanda yake da lahiya sai in Allah maɗaukaki ya yarda ya ƙaddara, to kore wannan da la'adwa shi ne sababin. Nam, ƙala la'adwa wala tiyara kuma babu canhi, tiyara shi ne kuma abin da jahiliya suke yi lokacin da za su su wani al'amari sai su je su iske taron tsuntsaye, su watsa su, in sun yi gabas to akwai sa'a abin da za su yi sai su zartar da shi. in kuma sun yi yamma ko sun yi wani bangare kenan babu sa'a sai su wasa to kuma haka dukkan canhi wanda ba na tsuntsu ba kamar yadda mutane daji suke in za su shigo gari akwai tsatsagi sai a je a kama shi a tsaga in ya tafi daidai to akwai sa'a in kuma ya cire to kuma babu sa'a haka na daga nau'i na canhi tsiyara mutum ya gamu da kuturu ko makaho tun da sahi da ya zarar ya huto kasuwa sai zamanto ya gamu da da ya gamu da kuturu ko makawo sai ce ai wannan babu sa'a a tare da mutane baya baya da sa'a sai wasa to wannan duka nau'i ne na canyi ko kuma mutum in an kashe miciji ya ce ai an kashe kan kan gidansu ko abin da ya kama da haka to duka wannan nau'i ne na canyi zala sallallahu alaihi wasallama ya ce la tiyara wala hama wannan shine hama wannan dodo ko abin da ya kama da haka wala safar kuma babu abin da mutanen jahiliya wanda suke kudirewa na watan safar cewa wata ne na shu'um na shu'umci na'am qala al-musannif rahimahullah min sharri ma khalaq qala ibn al-qayyim rahimahullah min kulli ay min kulli sharrin na'am في أي مخلوق قام به من حيوان أو غيره إنسيا أو كان جنيا أو هامة أو دابة كوكما قوة دابة دابة kenan duk inda sharri yake aurihan ko kuma iska au sa'iqa ko kuma aradu ko tabsa ko tsawa au nau'in كان من أنواع البلاء أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة kowane nau'i wanda ya kasance nau'i na bala'i a nan duniya ko kuma a lahira, wama hahuna mausula, mala ya ce a nan makin nan da ya ce min sharri ma halaka, kinan ma mausula ce, kamar ya ce min sharrin allazi halaka daga sharrin abin da ya halitta. laisa illa ba wai illa bace ba wa laisa almuradu biha al'umum al'itlaqi ba kuma manuhatta bace ba game hukumci wanda ya shahi komi da komi bal almuradu at-taqayyud alwasfi manuhatta shine dabaibiyar da abin da ya zamanto kama ne a takaitar da wadda abin da yake da kama wal ma'ana min sharri kulli makhluqin fihi shar ana nihin da ita daga sharrun dukkan abin da abin halitta wanda a cikin shi akwai sharri la min sharri kulli ma khalaqahu Allah ba ana nihin daga sharrun dukkan abin da Allah madaukaki ya halitta ba wa inna aljannata wal mala'ikata wal anbiya laysa fihim shar domin aljanna da mala'iku da annaba babu sharri tare da su wa sharru yuqalu an ala shay'aini shi kuma sharri ana faɗin shi a abubuwa guda biyu alal alami ana faɗin sharri ana nihin ciwo zahi sali mutum ya ji ciwo ya yi jin raɗaɗi wa alama yufdi ilaihi kuma ya zuwa abin da mutum zai ji raɗaɗi qawluhu lam yadurruhu shay'un hatta yarhala min manzilihi dhalik faɗan manzala sallallahu alaihi wasallama da yace sannan idan ya faɗi wannan kalmomi ya nemi kangiya ta Allah maɗaukaki tsaro na Allah maɗaukaki da wannan kalmomi to babu wani abin da zai cutar da shi har sai ya tashi daga wurin da ya sabka. Kalal Kurtubi, Imamul Kurtubi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ce, Haza khabarun sahi, wannan labari ne ingantacce wa kaulun sadiq kuma faɗa ce wadda ta gaskiya. alimna sidqa mun san gaskiyar wannan magana dalilan wa tajriba a dalilance mun san cewa wannan hadisi ne ingantacce wa tajrubatan kuma mun san wannan abu gaskiya ne da sai da muka gwada abin an sha gwadawa kuma al'amari ya kasance haka nan ne fa inni منذ سمعت هذا الخبر amiltu alai imamu qurtubi yace tunda na ji wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nayi aiki na, na dogara nayi aiki da shi falam yadurruni shay'un ila an taraktuhu yace wani abu bai taba cutar da ni ba har sai da na bar wannan addu'a faladagatni aqrab wata wata rana kunama sai ta halbe ni bil mahdiya laylan a wani wuri wanda ake ce mai mahdiya da dare fatafakkartu fi nafsi sai nayi tunani a cikin raina fa idza bi nasitu an ata'awwadha bi tilka kalimat da naga samu kaina cewa ashe bin nemi kangiya Allah madaukaki ba da wannan kalmomi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fihi masail malan wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ce cikin wannan babi akwai mas'aloli الأولى مسألة تفرق تفسير آية الجن أو تفسير آية سورة الجن الثانية مسألة تبيو كونه من الشرك cewa irin wannan nau'i na neman kangiya da shaidan da aljannu da ruhanai farhonin aljannu suke cewa ko ba bakake ba su ce ruhanai dukkan shaidannai ne aljannu ne ƙala wannan irin neman neman kangiya da su da kariya to nau'i ne na shirka a salisatu mas'ala ta uku al-istidlalu ala zalika bil hadith kawo hujja akan wannan da hadisi li'anna al-ulama yastadilluna bihi ala anna kalimatillahi ghairu makhluqatin domin malamai suna kafa hujja akan cewa kalmomi na Allah madaukaki ba halitta bace ba kuma magana ce ta Allah maɗaukaki, kuma magana Allah maɗaukaki ba halitta ba ce ba. Ƙalu li ana listi'azata bil makhluk shirk, suka ce domin neman kangiya da wani abin halitta to wannan shirka ne. A rabi'atu mas'ala ta hudu, fadilatu hadha du'a'i ma'akhtisarihi. Falalau wannan addu'a da cewa duk da cewa takaitaccen addu'a ce. a'udhu bi kalimatin lahi tamati min sharri ma khalaq to baka wannan kalmomi ɗan kaɗan ne to amma kuma sai suka zamanto a suna da falala masu ɗumbin yawa alkhamisatu mas'ala ta biyar anna kauna shay'i yahsulu fihi manfa'atun dunawiyyatun min kaffi sharrin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa min ash-shirk kuma wannan su tari wannan mas'ala mutane suna kwaba a kanta, kasancewa abu ana samun wani amfani na duniya, ɓangaren kare wani sharri ko kuma jayo wani amfani, wannan bayya nuni cewa ba shirka ba ne. Gane ko? Misali mutum mun san tsawara, tsawara ko? Tsaraka. Mutane in za su zo da kaya sai su kullo wata laya ko wani abu wanda ana tunanin cewa idan mutum ya yi sanya ta cikin wannan kaya da ya zo saidawa zai ko ko kuma ya zo mutum iya da wani kambu ko laya ƙibugo ko laye zana ya ga mutum ya zaburo zai dargwaje shi ya kasa bugawa wannan baya hanawa duk da cewa ya samu wani amfani da kangiya da da ya yi isti'aza da ya taimako da shaidan da shaidan wannan baya hanawa cewa dan ya samu wannan amfani ya ce ba shirka bane ba kenan samun wani amfani na duniya da jayo amfani ko kare sharri bayya nuni kan cewa wannan abun ba shirka bane ba inda ya tabbata akwai shirka a cikin shi qala al-mu'allif rahimahullah babu shirki babun min ash-shirki an yastaghiza bi ghairi llahi aw yad'uwa ghaira babi na daga babi wanda yake bayani na daga nau'i na shirka mutum ya nemi yastaghiz neman kawo agaji bi ghairi llahi ba da Allah madaukaki ba a cikin abin da ba wanda zai iya kawo ma agaji sai Allah madaukaki a aw yad'uwa ghaira ko kuma ya roƙi wani Allah maɗaukaki a wannan lokaci. قال قال شيخ الإسلام قال المصنف رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره wajen sharha mala ya ce ƙala shekul islam shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ya ce alistighasatu abinda ake cewa neman alistighasa ne kawo agaji hiya talabul ghaus ghaus shine nema taimako a agaza ma akan wani abu wawa izalatu shidda shine gusar da tsanani mutum ya shiga cikin wani tsanani wata damuwa wani bala'i a zo a kau gudda ka daga cikin wannan tsanani. Kalistinsar, misalin shi kamar neman taimako, talabun nasr shi ne mutum ya nemi taimako, wannan shi da ake cewa sin talab, sin wadda take karantar da mu neman wani abu. Wal isti'ana ita kuma talabul aun, isti'ana neman taimako. Qala ghairuhu wani Shekul Islam ibn taymiya rahimahullah yake cewa alfarqu bainal istighathati wad du'a bambancin tsakanin ne kawo falmaki da roƙo anal istighathata la takunu illa min al makrub istighathar nan batta kasancewa sai daga abin abin da yake da baya da kyau mumunna wanda za a samu damuwa da bakin ciki a cikin shi wadda'a wa ammu min al-istighathati shi kuma roko sai shi daukan ma'ana mai fadi game da istighathar nan li'annahu yakunu min al-makrubi wa ghairi domin roko na kasancewa daga abin da ya zamanto mai bakantar da rai ne ko mai abu ne mai tsanani da wani shi fa atfu du'a'i ala al-istighathati raba addu'a da aka yi a bisa agaji min atfi al-'am ala al-khas kenan ba rabawa ne wanda take karantar da mu raba abin da ya zamanto gamamme ne akan abin da ya zamanto ke babbe fa bainahuma umumun wa khususun mutlaq malin ci kenan tsakanin su akwai ma'ana wadda ta zamanto gamamma sannan kuma akwai ma'ana wadda ta zamanto ke babba sakaka yajtami'ani fi maddatin wanda suke haduwa wanda suke haɗuwa a cikin madda a cikin wani abu, wa yanfaridu du'a wa an hafi maddati, ita kuma ko roƙo ko a roƙon Allah ya keɓantu ya kaɗaitu da wani abu daban, fa kullu stigasati du'a, kowace neman agaji roƙo ne, walaisa kullu du'a in istigasa, kuma ba kowane roƙo ba ne shi ne istigasa ba. wa ƙauluhu faɗa shi dai ce au ya du'uwa ghairahu ko ya roƙi wani shi i'lam anna du'a a nau'an Allah ya ce kasancewa roƙo ya kasu kashi guda biyu nau'i ne guda biyu du'a'u ibadatin wa du'a'u mas'alatin akwai roƙo na ibada sannan kuma akwai roƙo na roƙo wani abu wajen Allah madaukaki ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة كما نزوه أتكلم القرآن دمنوه wani lokaci a nihi wancan ma'ana wani lokaci a nihi wancan ma'ana yuradu bihi wa yuradu bihi majmu'uha majmu'uhuma kuma wani lokaci ana nihin su gaba daya idan sai zaman du'a wa ibada da du'a mas'ala su zo da ma'ana guda malai kawo misali qala fa du'a'ul mas'alati roƙo na tambaya huwa talabu ma yanfa'u da'i shine roƙon abin da zai amfani mai roƙo min jalbi naf'in aw kashfi durr na jayo wani amfani ko yayi wani cuta walihada ankara Allahu ala man yad'u ahadan min duni dalilin haka Allah madaukaki yayi kyama yayi musun wanda ya roƙi wani Allah kuma bayan shi mimma la yamliku darran wala nafa na wanda bai mallaki wani abu ba na cuta ko mun kankanan shi wala nafa'an haka kuma bai mallaki wani amfani ba ko mun kankanan shi ko mun girman shi ka kaulihi kamar fada Allah madaukaki da yake cewa a cikin suratul ma'ida qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu huwas samiul alim ka gaya musu yanzu za ku yi bautawa kuma bayan Allah wanda bai mallaki ba cutarsuwa, barantana amfanarsuwa bai mallaki ba amfanarsuwa, wallahu huwa sami'ul alim, alhali Allah maɗaukaki shine mai ji na abin da kuke roƙon shi ya biya muku bukata, al'alimu masani da halin da kuke ciki. Wa ƙauluhu, ƙul ka ce, أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين أنا تكن سورة الأنعام آية تبقي ألا من أوككينا تيوا كتيمس قل ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ka ce, A nadu'u min dunillah, yanzu za mu bautawa koma bayan Allah maɗaukaki, ma layan fa'una wa layan duruna, mu bautawa abin da ba zai mana amfani ba, kuma ba zai cutar da mu ba, wa nuraddu ala a ƙabina, kuma a maida mu absa diga-diganmu na shirka. Ba da izhadan Allah bayan Allah maɗaukaki ya shiryar da mu ga imani. kwatamcin haka nan kallazi stahwatu shayatin kwatamcin su kwatamcin wanda shaytanai suka husge shi ne fil ardi a ƙasa hairana iya ɗimautacce lahu ashabun iya da abokai ya du'unahu suna kiran shi ilal huda ya zuwa shiriwa suna cewa itina ka zo mana qul inna hudallah kace tafarki lalle shiriwa ta Allah madaukaki huwal huda to shine shiriwa kuma bayan shi ba shiriwa bace ba wa umirna li nuslima li rabbil alamin kuma an umarce mu mu mika wuya ga ubangijin talikai Allah madaukaki na cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin kadda ka roki wani kuma bayan Allah madaukaki ana nihin roƙon da abin da ba wanda ya isa ya baka shi sai Allah maɗaukaki, ba roƙon dala biyu ba dala biyar ko abin da ya kama da haka. Ma la yanfa'uka abin da ba zai ma amfani ba wala ya durruka kuma ba zai cutar da kai ba. Fa in fa'alta to idan ku ka roƙi wani Allah ba Allah ba a cikin a ba abin da zai iya ma ba fa innaka idan min az-zalimin to tabbat kai ka kasance daga cikin az-zalimai. ina ga la'alla lokacin sallah ya yi muna iya tsayawa akan wannan gaba abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk